الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درع الحميد عشرين نجيب وجه رجب shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira na ba da salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya je da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya in ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da biyu ne za mu tashi darasi na arba'in da uku inda muka tsaya a hadisi na ɗari da casa'in da tara za mu tashi hadisi na ɗari biyu daidai babu nahi an ya kala rajulu an yau rajulu idza aqahu aw ahabbahu shafi na saba'in da bakwai a wannan littafi mai albarka na amalu da yawmi wal laila na shehun malami ibn sunni rahimahullah ta'ala a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiyya da ke ganda albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malin ce babu nahi an yi tsalar rajulu an rajuli babin wato da yake magana akan hani akan cewa an yi tsalar rajulu mutum ya yi tambaya akan mutum an rajuli an yi tsalar rajulu an rajuli mutum ya yi tambaya akan mutum idan asahu idan yana kawance da shi ko aka haɗa su abokantaka awa habba ko kana kaunar mutum kauna ta ta ta ɗabi'a ko kuma ikkin muktasaba domin soyayya irin biyu kamar yadda satin da ya wuce muka fara magana akan ta iso iri biyu ne akwai wanda yake na tara za ga yau ka fara ganin mutum sai ka ji kana kaunarsa akwai kuma wanda ɗabi'a ce ta yau da gobe mafi yawanci ya ba kuwa tsakanin mata da mace da namiji in kana kan budurwa yau da gobe kai ba kafa kanka in ba a samu nasarar nan ba shi za haka ce za ka yi wannan tafiyar ta ɗabi'a kawai kai a ɗabi'arka ba za ka aro abubuwan da annabi ya ce in ana amfani da su suna sa a so mutum ba to za ka faɗi za ka faɗi zaɓe domin annabi cewa ya jahadu ta habu ku rika kyauta ce a so kyauta tana so a sa a so mutum ruwa za tsana take ba za ba za a ƙaunace ka ba so da saboda haka dole sai ka yi amfani da wannan ɗabi'a sai ka yi amfani da ita to so wannan shi ne kaga annabi alaihi salatu wasalam ai akwai waɗanda dalilin kyauta ne ina ji sabuwal bin umayya sai zuwa annabi ya baki raƙumi sanda ɗaya guda ɗari kenan ya juya ne da bai musulun da ba ya kuma cewa zo ya shi ya ƙara masa sanda ɗari biyu kenan ya juya kuma cewa dawo aka ƙara masa har ya yi hanya yake ki wani ni wanda irin ya ya ya ne da ba zan musulun da ba kawai ya dai ce ne yake faɗa a musulun da aka gaya mana kawai ya je kalmar shahada da ya koma garin tun daga bakin gari ya rika yi kuwa jama'a yana wannan ihu aka taso an san yadda waya zan musulun yaya haka kuma yace jitukum min indi khairin nas yu'li ala amal la yaftal faqara yace na zo muku da gurin wanda yafi kowa alkhairi yana kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci saboda haka kyauta tana za a zo mutum yau da gobe akwai wanda za ka ga baya san ka amma yau da gobe kana dan baki wani abu sai ka je na ai wani mutumin kirki ne ake ai ban sani ba kaza wani kuma mu'amala yau da gobe bai mu'amala da kai ba kuma wato zai rika ba da shaida akan ka amma da zarar yayi mu'amala sai gano kai mutumin kirki saboda haka akwai na ɗabi'a akwai kuma wanda ake ne ginawa da kai eh muktasaba saboda haka wajibi ne kana so ka gina kanka a guri sai ka koyi kyauta to shi ne yake cewa قال أخبرنا محمد بن الحسن ابن قتيبة العسقلاني قال حدثنا غالب بن وزير قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه شيخ مالي ibn sunni ahmad ibn muhammad ibn sunni yace malamin sa muhammad bin al-hasan ya karanta da shi shi kuma ya ji daga malamin sa Qutayba al-Asqalani shi kuma daga shehin malamin sa Galib bin Wazir shi kuma daga shehin malamin sa wannan Galib bin Wazir din malamai suna magana a kansa cewa yana da matsala illa ta farko kenan a hadisi yawwa shi kuma ya ji daga malamin sa Ibn Wahab Ibn Wahab kuma malamin yana cikin ɗaliban Imam Malik shi kuma daga malamin sa Muawiya da bin Salih shi kuma daga Abi Zahiriya shi kuma daga Jubair bin Nufayl shi kuma daga malamin sa Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ka Allah ya kara masa ya dai shi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idza ahbabta rajulan in kana kaunar mutum fala tumari to kada ka rika mutu ne banda jahiliya idan kana kaunar mutum banda jahiliya banda mutu yawa ai dai magana fahimta amma musu ya kai ana yi ana yi tun ana yi ana yi wani lokacin ka faɗa ne ce gaskiya ba haka bane to daga nan kuma sai a matsa gaba ya ce ƙarya ne kai kuma zaka ce ni ne nake ma ƙarya kaga zance ya fara tsaji to yi zaka ce kada ku yi jayayya in ka ka jaya ja kawai ka kyale to wani lokacin da kai zai zo ce ake ka za ka zane sai ka ce to ai na faɗa ba na so mu yi ta jaya ba ka yadda ba in kuma mai bukatar dalili ne ga ji a wani dalili wani za ga ko ka ga hujjojin shi ba ruwan zallo inda ba haka yake so ba wala tu jarihi an gane ko yawwa to shi ne a nan aka ce aka ce ko da abin da ya shafi wata ruwa ya zuwa wala tu najihu kada kai jahiyya ne amma a nan wala tu jarihi kada kai kasuwanci da ji wanda kake ganin ba za a daidaita ba kare kuwa don wani daga nan ma zai ga an sami matsala alhali ya zo kai maimakon kai mai iya waki ne gaba ɗaya amma a wannan gurin tun da abu ne na siyarwa to kana buƙatar ko yaya ka mai da kuɗinka sai ce duk yadda muke da kai to shi ya kasa fahimta cewa akwai kowane guri akwai iyakarsa akwai abin da ko da hakan yake ko da wannan din yake siyarwa akwai lokacin da in ya ga yana da rara zai iya ɗauka ya baka ma ba ja da ka tambaya ba to ya kamata idan ka ja ya ja akan abin da yake nasa na kasuwanci ka ga wani ya da kuɗi ɗani jimeli mai ɗaki ne da inda yake masa ne ba ka san matsalarsa ba wala fi sharihi da na kalle ka jefa shi cikin shari akwai ya zo da shadda akan rawun ya zo da kasara wala fi sharihi kada ka jefa shi cikin shari yawwa dan kaga kada a zo gabar da aka yi wannan shi ma sai shi zai rama wala tasal anhu kar ka je ka rika tambayar mutane kaga wani da muke tare da shi aboki na ne me zaka ce a kansa kar ka tambayi wani a kansa fa za an taji da lahu aduwa zai yi yiwuwa wanda kake tambaya akan da ya zama ba a yi shiri ne abokin gaban sa ne dama ya tsane shi fa yukhbiraka bima laysa fihi zai baka labarin abin da ba haka bane kalibun da bai da su wata baiwa Allah da sun rabu da mijinta amma wallahi da aka tashi wata rana maganganu a kansa ta ce kai ta ce wane ba zai wannan abun ba wannan shi ne adalci ta ce wane a ba zai wannan abun ba so duk wani abun da aka faɗa kaza da kaza ne na sun zai iya amma kaza da kaza da wallahi ƙarya ne haka ake shi ne adalci ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فعدلوا هو أقرب للتقوى ko ba ka san mutum a zai zo na gaskiya ga faɗa a kansa shi ne dini ba ku ji abin da annabi ya faɗa a kan shedan ba ya ce kada kaka wa huwa kazu da abu hore da ya zo yake na kama shi amma ga abin da yake sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce gaskiya ya gaya ma amma shi makaryaci amma wannan maganar gaskiya ce ka san wani kun baya san ka duk maganar da za ka faɗa duk kyan da ƙarya ce to shi ne abin da ba a so shi ne abin da ba a so to shi ne ma da yake bai bari ka bai naka wa bai da domin zai raba tsakanin ka ne wannan daga maganganun da zai rika faɗa zai raba tsakanin ka ne domin shi ne maganar illa hadisin malai ma ta ce hadisi ne maudu'i fabricating din sa akai amma dai maganganu ne masu kyau shawara mai kyau ce amma karka ce annabi ya ce shine illa babu ma ya kula rajulu ya aini idza arada alayhi malahu to babu da yake magana ma ya kula rajulu ya aini abinda mutum zai ga wa dan uwansa idza arada alayhi malahu idan ya bujiro ba abin da yake wajensa ko dukiyarsa ya bujiran ma da ita mutum ya zo ya ce ma wa da salamu alaikum wallahi ka ga sabuwar mota ne to ya za a yi sabuwar waya ne wata irin mu'amala ya kamata kai masa shine annabi alaihi salatu wasalam yake koyar da dan ka ga wani sai ya nuna a fuska bai ji daɗi ba har da sai ka fito wanda kuma mu kuma da ba ko da ji a karatun mujera ne tafsiri ai mun faɗi wasu alamu guda uku ko hudu da malamai suke kawowa cewa su ne suke maganin hasada duk lokacin da zuciya ka taraya ma abu ya ke ta shi ne maganin ta na farko na biyu kuma ita rike wanda aka yi abin murna kai mata murna ko ba ta so zuciya ka ta yaji murna a ce an zama ne iri gaza ko baya kusa ba yi mawaya to Allah ya sa albarka kai addu'a ka jirbuta zuciyar sannan na uku sai aka ce kuma da za ba kai mai kyauta ko da ya fi ka hali wanda yana karkata maganin kana yin maganin hasara wayannan su ne sannan kuma kai roki a cikin mutane baya gurin an bayyana da shi ku ka faɗa alherinsa to wayannan su ne magunguna hudu da malamai suke cewa maganin hasara duk wanda ya rike to Allah zai raba shi da hasara amma ba haka ba to za ta kar mutum duk wanda ka gani a gidan boka ko asali ba hasari ne asali wallahi jallahi ita take duk wanda ka gani mugu asalin sa ba hasari ne domin mutum baya muku sai ya zama ma hasari eh saboda haka wannan su ne matakan an gane ku to bari ku ji قال حدثنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال حدثنا داوود بن بكير وعبد الله بن مضيع قال duka su biyu wayannan malamin su shine Isma'il bin Ja'far da Dawud bin Rukay da Abdullahi bin Mudiy kala duk su biyu suka ce malamin su shine Isma'il bin Ja'far shi kuma daga malamin sa Humaydi shi kuma daga jerin malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu kan Allah ya kara masa da yake kadima alaina Abdurrahman bin Auf wata rana Abdurrahman dan Auf ya zo wajen mu فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع wannan ne ne tambaya a wani karatu ne ce wane ne abokin kawancen Abdurrahman bin Auf ba faɗa ba to ga ji amun kuma mai mai dai da aka je Madina kuma kuma ta ba saboda yan Madina sai suka tafiya ba su da komai yan maka kai mutum zai je ya ba komai a Madina a Makka idan aka zo annaba ne za ka yi islam kai dan gari sai annabi ya hada a wanti kai kana da wani abu shi bai da komai ka ka dan ce mace to haka annabi ya rike tsakanin dan maka da dan madina dan maka da dan madina to mutum zai fito haka to ai ruri da ya tashi fitowa ajali dan mutumin rumi ne wani ce rani makka ya zama biloniya da ya tashi zai tabba annaba ne za ka yi islam ji ana koya ka san mutum zai tafi zai tafi da yake kiransa zai zai yi hijira sai ya yi dabara ya yi ɗan dabaru in ya tashi zai zo ce a yi itace zai yi wata ko kuma a fiyawa amma shi da ya tashi a tsaye gurgurin saboda ya tsaye a harbi da kayan da ya kawo gaba ɗaya da dukiyarsa duka yaya suna bakin bora su wani da gurgurin kira ta abuja ya ce hijira zan yi annabi zan bi saboda kakkar bani kuma mai kuɗi ne Allah ya hore masa harbi in ya fara harbin kwari sai ina karfin sai kare ya kware sai suka kare je ce kun ba sai Allah ya mun baiwa ta harbi ita in harbin yanzu zan yi duk sai na zubar da ku ita kuma ku tare ni ta ce wallahi ba wannan muke ba ta kai tun mu ne ka zo garin mu baka da komai ka zo za ka koma kuma ka kwaje duk dukiyarka kamar da yake wani gari sai dukiya kuke wasu suka ce eh sai yace to gata sai nuna musu gaba ɗaya lafcin da aka tore yace gaba ɗaya da bayin da raƙuman da abincin kai da kuɗaɗen yace ku je ku kyale min tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam ya tafi ne ya ba annabi kowa ya hannu ba ba a hannunsa haka ya tafi isa da annabi ya gani ke ce riba almal dukiyar ka ta yi riba ya su haye dukiyar ka ta yi riba ba abin da ya dauka kun gani Allah yake cewa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم wannan dole suka ba da alama ita muka ce duk wata aya da kai Allah ya haƙu mu'minai to zaɓin sun yi aiki da ita da su ake gaba ɗaya komai na ji yanzu kaga a aikace ba dukiya ba mata ba yaya ba komai ya ba annabi alaihi salatu wassalam shi za wata ran na tambaye ku cewa tsakanin muhajirun da ansar su ya suka buga jinta ko yayi yan madina su komai suka baro ka duba yadda mutum yake san matarsa yake san ƴaƴa yake san dukiya shagunan da na kwari da sabon gari da sabon gari duk ya hakura da su da gidaje a Lagos da Abuja duk ya hakura da su ya ba Annabi alaihi salatu wasalam shi kuma wannan da aka zo duk shagunan da na kantin kwari da na dinga da na ko'ina da yake da su kawai yanzu zai zo ya ce to zo kai kuma zo mu raba kowa ya yi in na iya ba dai ka iya daukan wani ka ce kai aula za ka ga kai ne yaya komai na ka zakura wani zai ce to a can fa da na biyar ba aka yi za ka abin da ya bada wani ko wani obakin na nawa bai kai ba a yau ko yau za in an daji da bai kowa zai ɗebo ɗebo ayoyi a ɗebo hadisi to amma bari ka je da suke dadin dadawa to sai yace fa ka rasulullahi bainahu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain sa'ad bin rabi'a annabi ya hada kawance tsakanin da sa'ad dan rabi'a wa kana kaseeral mali shi kuma sa'ad bin rabi'a biloniyan ne kudi ne fa kana sa'ad sai sa'ad yace kada alimatil ansaru anni min akbariha malan sa'ad yace mutanen madina ba sun san ina cikin manyan masu kuɗi. Kun san ana cewa ba wanda ya san mai kuɗi sai mai kuɗi ko? Amma shi mai kuɗin an ya san kansa, ko ba haka ba ne? Yawwa. Akwai wanda haka zo da ana ta maganar masu kuɗi ana magana ai wane shi ya yaƙe ke ya san shi ba mai kuɗi ba ne. Amma mai kuɗi ya san shi mai kuɗi ne. To shi ne yake cewa ‘yan madina ba kowa ya san ni a tajiri ne. in ji shi sai ce fata aqimu mali bayni wa bainaka shaqarani sai kalli Abdurrahman bin Auf yace zan raba dukiya ta tsakani na da kai gida biyu in ji ta bin Rabi ya ga Abdurrahman bin Auf wani ba ta yace ina da mata biyu banzur a ajabahu ma ilai yace zan ta za mu je da kai zan za su je ko ku gaisa ka ga wanda ta fi burge ka wanda ka fi so ka wudan nika zan sake ta ba ba mai ɗakin yan ba zai zai ce a wanda ka fi so ba nan ce ai ka san ba wanda zai ba ta biyu ba ce dole ce ya fi son ɗaya illa zuwan da aka ce ba wanda yake da mata sama da biyu sama da ɗaya yake son su je yi waje da babu wallahi babu abin da aka hana kawai shine wala ta milu kullal maili yawa kar ka fito da abin fili amma wajibi ne wata koyarwar ka cikin yaran ka ko da ka fito saboda ya fi iya magana ya fi jin magana ya fi kaza misali an bayyana da kyau ko dole sai dai kawai ka danne ba za ka nuna ba ai kaga an tambayi wani daga cikin tafsirin mana suratu yusuf an tambayi wani daga cikin magabata ƴaƴan ka wa ka fito da yake mai hikima ne sai yake musu ga'ibuhum hatta ya hazura duk wanda baya nan a ce ya dawo duk wanda baya nan sai ya dawo kuma haka ne shi ne ya ya gani wanda ya tafiya yanzu baya nan za ga ana ta tambaya a rika buga waya ba ana yara yanzu ya kake ciki ai wannan kwanta ne da ke yaron ko yana nuna kana son sa wa ka fi so wanda ya tafiya har sai ya dawo sai ce kuma wa mariduhum hatta yashfa da mara lafiyar sa har sai ya warke duk mara lafiya ya ga gaba ɗaya kuna ta koma kansa a gida sannan na uku zai ce wa sagiruhum hatta yakbura karamin cikin sa har sai ya girma kuma shi ma haka ne wannan hikima da yawa ce eh da yazo a tafsirin Yusuf kun mu da yake mun dau shekaru da biyawa mun mun bada wannan kalmar an ga ne wato tafsirin surat Yusuf ina ga ya kai shekara wajen biyar ko gida to ko a wannan suke kawowa karkashin wannan cewa tunda ka ga abin da ya faru tsakanin Annabi Yakub da sauran yan uwansa an gane ku yawwa amin ya Allah to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi da kyau to kaga sai yace ba ce waye wanda baya so bari ya cike ta ba kada ka fi wata sai yace yanzu zai turo su ya ga wanda ya mutu zai saka shi kuma in ce gama inda ya aura a wannan karfin hali da yawa ne yace hatta idan Allah ta san da ba shi ko da za ba ka ga ji kawai hakuri kake saboda kawai yawo da zaka ba ta iya magana ba in aka zo ta kuma matsawa irin wannan abubuwan da yawa misali to amma shi to ne da zai juro ki wanda ka zo zan sake ta ka aura hatta idan Allah idan ta gama idda ta zawwata sai ka aure ta fa qala abdurrahman bari ku ji maza Abdurrahman dan Aufin sai yace barakallahu laka fi ahlika wa mali da ma ya farko to haka ne menene ma ya kula rajul da yake ga alada alaihi malu to wanda ya fitiro ma da dukiyarsa to shi ne yake ji sai yace barakallahu laka Allah ya sa ma albarka fi ahlika ga iyalanka matanka da kake da su kake kokarin ka saka aure daya Allah ya ba albarka a kan abun kawo malika da dukiyarka da kake so ka raba biyu da tsaurabi sai yake dilluri ala suki kada ku nuna mu hanyar kasuwa shi ba dan fai bane shi so yake a nuna mar kasuwa ya je inda ne da kuɗi nuna mun ku nuna mun hanyar kasuwa kun san Abdurrahman bin Auf sai da ya kai matakin da ko ya shi ya diwa ya je ciyarwa sai ya ciyar Allah saboda yadda Allah ya sa albarka ko idan mutum ya kasa sai da abu aka yi wa Abdulrahman bin Auf zuciya ko da akwai irin mutanen da kai abu ya ci jiyar a gurin ka shi in gaba shi zai ga jiya to Abdulrahman da Auf in abu ya ci jiyar a gurin ka ka kai mai yaciya shi zai siyar kuma zai ci riba me yasa saboda Allah ya shiga to kai kokari Allah ya sa ma albarka a komai Abdulrahman bin Auf sai da ya zamto dukiya kuna kallo har wani hadisi maudu'i ake yawo da ji cewa saboda saboda wai tsaba kudin sa ma shi da rabi zai shiga aljanna saboda yadda yake da su sab ba haka bane da ya tashi dawowa ma ya tashi zuwa shi da jabiru kaga jabiru ma abin da yake nan ba wanda da mutu ya ban mafashi da yawa amma daga wani sai da ya zama attajiri ya biya bashi ya zo zama attajiri duk da cewa ana cewa sanadiyar shi ne wannan raƙumin da annabi ya siya nasa ya ba shi ya ba shi raƙumin ya ban kuɗin dirhami ɗaya ko biyu to duk abin da zaka yi ko yi kokari duk kankanta sana'a yi kokari kai ka nemi Allah ya sa ma albarka kuma mun kai wani abu kun san wani abu da mutane da yawa ba ta yi tsakani da Allah kana tashi da daddare ƴar sana'ar da kake kace Allah ka rika roƙon Allah ya sa ma albarka ba ba biyar da muke wa Najeriya za ka wa ‘ya'yanka da dukiyarka da matanka ba, ba irin da ake yi ba. Tafi ake da daddaren ka tafi da daddaren tsakaninka da Allah, ka ce ya Allah, ka za nake siyarwa ka samun albarka yi. Haka ake yi, kan sana'a ka za nake Allah ka samun albarka yi. In kana irin wannan addu'a za ka ga ka zauna cikin rufa asiri. Allah zai rufa ba a fili ba da duk abin da zai taso duk ko ba karban biloniya ba to duk abin da ya taso ka fi karfin sa kuma wannan shi ne sira sira da'ima ai shi ne to ka fi karfin bukata ba wai kuɗi ba duk wani abu da zai taso kaga Allah ya shiga wannan shi ake nema a duniya to kaji abin da yake falam yarje yawma idin wane mutum kun ji ko bai dawo ba wannan lokacin a ta tara ta min samrin wa aqidin har sai da ya zanto yana rara kamar shanu wa akidin da tukui a lokacin shi ne babban abincin kaga ana ci to a gidan masu kuɗi ake ci man shanu da tukui idan ka zo wannan to ai suna da yawan raƙuma ne da ake amfani da raƙuma ana fitar da wannan man shanu da tukui din to saboda shi a wato Allah ya sa ma albarka ce ya zamto ba iya gidansa ba ba an makota muke rabawa sai ne zanto yana rara man shanu da su to kun ga yadda ake yi kar ka raina sana'a kar ka raina kullum muna magana kar ka sake kar ka sake wai ka biyo Najeriya a cewa idan kana boko wai ba za ka yi sana'a ba ka nemi sana'a duk kankanta ta ka iya sana'ar hannu yanzu wani darata muna hira da shi satin da ya wuce abin da yake ce mun ya yi da a kai da gaban ya gama yi a matsayin darata yace ba abin da ya cuce mu ni da shi muke magana yace malam ba abin da ya cuce mu irin na gama aiki bai iya sana'a ba haka yace yace da aka bani karatu ki ce na rasa ne zan da shi yace yanzu babu wallahi azim abin da yake min kenan to irin wani ko yaya ka nemi sana'a abubuwa da yawa wannan me sunansa ko ne da sana'a ana modernizing din sa dinki yanzu mun ta muku ga akwai wanda yake mun magana yanzu tela ne a zurar din nan muna magana ne duk irin wannan magana yake ce malak yake yanzu zancen da nake ma tela ne yake zancen da nake ma gida na miliyan 30 a kawo mun talla yace nake so na biya wallahi tela ne nake so in ga gurin yayi da kuma yanayin gurin yake tiyara to saboda haka kai nemi kai sana'a ka nemi albarkar Allah idan da biyo gwamnati ba aiki yanzu babu wanda muna hira da wani wani ba da yake cewa wani aiki da aka taba sa kuma da state government ne ko federal government yace zo ake nan gaba ma su ba a bukatar ma'aikata kwata-kwata so ake a yi a kawo irin robot din nan da za su rika aiki ba a bukatar mutane aikin mutum goma robot ya yi kawai kai sana'a aikin gwamnati security ne kawai ta wani bangaren amma ko kana aikin gwamnati nemi sana'a kai ɗinki wai wani kwanan nan da yake ga mu wai kanin su zai kai na ji ciwon abin nan zai kai gurin aikin saboda zaman banza da yake ba abin da yake kawai sai irin bin masu masu raba fairan nan sai yake cewa maman sai yake mama wannan abin da yake ba ba abin kirki bane yana bin masu wannan take wannan suna ta wajen ji wurare wuri wuri duk da za a nan yake zuwa sai yake wannan ba ba sana'a ba sai ta ce to me za a yi sai yake za a samu akwai gurin da ake zuwa a biya kuɗi ni zan biya kuɗin ya koyi sana'ar gyaran waya sai maman ta ce a gyaran waya ba sana'a ba ka je gyaran waya ba yace mama sana'a ba gyaran waya ba waya ba da yake kallo har duniya ta tashi ba za a daina amfani da ita ba ita ba ta kan abin da zai zumtu kullum rigima yace to shi rigima zai ba zai gaskiya ba kenan a to irin wayannan abubuwan sai ka rasa ina aka dosa yaro ya gama makaranta ya zo ya zauna an gwamnati ita yawo kenan wannan sana'ar idan ya je ya koyo kamar na zo a ce alhaji abba ya zo nan harkar ki yake mukulli wasu zai ana yana zuwa karatun Ubay Bakir bin Jamal yace wannan sana'ar ba ba rubu azirin da ba ta masa kai ka san ki ai tunda fakanin ka a gurin sa yake komai ta yi maka gida ta kai ki maka ta yi abubuwa iri iri mukulli saboda in kaje za ga irin manyan motocin ne idan mota ta rufe ya zo bude ka san nawa za a baki saboda in baka yadda ya bude ma ba ka san nawa za ka sai ka tura sai ka tafi miliyan ɗaya kafin a bude ma ka ga ana magana dubu ɗari ɗari biyu an yi aiki saboda haka ya kamata duk a sana'a kowace iri ce kan mu raina duk an kanta ta kakka raina ka roƙi Allah kawai ya sa ma albarka ce amma telanci ai babban sana'a ce kafintoci gwada ma yanzu wayannan yan bonitocin da kake gani attajirai ne ina gaya ma ba za ka sani ba sai kayi mu'amala sai kana yi da su shi ma akwai ɗaya yana zuwa karatu akwai wanda kwanaki gida an completed aka ce aka kawo mata la miliyan talatin kuma zai siya kafin ta ne a duk na san zuma na ma bi ka san zuma ba zai saboda haka wannan sana'un da da ka ga mutane ko ya har yara a zuwa ce wa yake sallama da ita ce wa da kafinta wai kafinta yanzu shi ake nema saboda illa da kiyama har yan dirama wani yake gaya mu har zuwa studio wasu a yi a cikin wannan yan kani wasu suna zuwa an baka da wari ce ma da da da niyyar ta zo siyan gado daga nan sai kawai su ba wayo a ta kima ku eh dan gurin da yake gaya mu yace akwai da waɗanda ba san kansu ba wallahi ɗan dirama su ke mutuwa da niyyar ta zo siya kawai daga nan sai a fara mu'amala shi kenan ya ta karɓar kuɗi kuma ka san su kuɗin su zuka suke tunda ka ji suna magana GLK da iPhone 16 da gida a Abuja Allah ya zo ki to banda irin su waye kaga yana kama shago a zuwar din nan dubu ɗari biyar ya rufe sai wannan ya kare wutan yarinya za ta kama shago dubu ɗari biyar shekara biyu ta rufe ki Allah tuyar rike jewa wanda wata irin sana'a ce da za a kulle guri gaba shekara biyu a kai ko ka san ba karamin kuɗi take karba ba wallahi wani ya gaya mun akwai wanda ta karfe jago kusa da jagon shekara biyu yace ɗari biyar suke biya wallahi wato ko yace ko da uku bata zo ta buɗe ba kuma tana biyan kuɗi saboda haka ka yi sana'a ka nemi Allah ya sa ba albarka ya ba kwanciyar hankali yau kuma kowace iri ce ko yan kafarce ne yan kafarce ba ku gama su mu da rajin ba wani yana nan yana yawo da jakarta mataki ya yi yana kiralaizin komai idan ka zo a zamanin ta kai da kunya ka ɗauko ɗari biyu ya gama ka bashi da kunya domin yadda ya ɗauko abubuwan ya ƙawata su ya gajiya ba ma wasu abubuwa masu aiki wanda sauran ba zai kama a wancan ɗari ka bashi ɗari kai ba ba za ka iya ba in ka san ɗari ce ba ba za ka kira shi ba haka shi kansa ya zama tsohon yayi kamar yadda suke yin na aski akwai wanda na sani a garin kai ya ce ka zo ga aski ya ma kai bikiyo sai a biya daga nan ya zama babanin nasa to duk wayannan abubuwan malamai muna buƙatar kar ka jira kar ka jira shi za da yawa ga matasan yanzu sai da mahaifinsa ya faɗi ya mutu gaba ɗaya gidan ba zai iya rike gidan ko za ga su duk matasa ba da iya rike gidan domin ba wanda ya koyi wani abu saboda haka ba dingi bane ya kamata mu gyara gaskiya mu gyara kar mu raina sana'a tabai ba haka suke yi ba wata wanda so suke da sun fara ka fara ba su kuɗi bahaushe ne mai wannan dabi'a eh ko yake yin rigar da kake sawa ya sa a dole yana da yan mata ba yana da budurwa a hausa yana da ita a kundi yana da ita ta a kundi to kai ba za ba ka hana shi kudi kuma yanzu ne yau sa da to shi ne illa yau wannan wannan gaskiya ne alaji yana so ya tafi gaba ne ta hausi kuma kuma tafi maru maru so yake kowa rasko rasko ya je ta abin kaga ba za ba zai yi ba dole ya kwaje ba kuɗi Allah ya zauki mu je zuwa to bari mu ji wannan to kun ga babu kai da ya dawo rajula rajulu da akhi babun da yake magana akan yaya mutum zai wa ɗan uwansa addu'a an gane ko eh ya zai ma addu'a kana akbarana ibn mani'i قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال شيخ مالني ابن السني yace malamin sa ibnu mani'an ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa harun bin abdullah shi kuma ya ji daga malamin sa abdul samad bin abdul warith al-ambari shi kuma daga shehin malamin sa Sulaiman bin al-Mughira shi kuma daga shehin malamin sa Thabit Thabit al-Bunani shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu ka yace ka kana haduna idza da ali akhihi bal tahada in ya kasance idan zaiwa dan uwansa addu'a idan ya dage wajen yin addu'ar kala zai ce ja'ala Allahu alayka salata qaumin abrar يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بعصبة ولا فجار wane mutum mutum ya kasance idan zai wa dan uwansa addu'a yana mai da hankali ya dake yace ja'ala Allahu alayka salata qaumi abrar Allah madaukakin sarki ya sanya ka cikin wato masu yin sallah mutanen nan da suke yin sallah ta nagartattu da Allah ya ce innal abrara lafi na'im to Allah ya sanya ka a cikin su ya ƙumu nan laila waɗanda suke sallar dare kullum sai sun yi sallar dare shaba'i da wuce sa aje suke ce da dare wa sumu nan nahara sannan kuma da ranar su aje laisu bi asabatin su ba masu sako bane wala fujarin kuma ba fajirai bane su ne fujar to saboda haka wannan addu'a kenan cewa Allah ya kai ka cikin nagartattun bayi idan mutum ya ma wannan addu'a addu'a ce babba باب ما يقول رجل لأخيه إذا رآه يضحك banda musulunci mene ne komai sai an baka sai an baka mafita wai ku ji ka taɓa jin addu'a idan mutum yana dariya ga abin da zaka ce ba ba ruwa ga ga Allah ne yasa kake ware mutane bai hatta an kaga mutum yana nishadi yana dariya cikin annashuwa akwai abin da addini yace ka gaya ba to shine yanzu za a gaya ba idan ka ga mutum yana dariya ya za ka ce ba yana cikin nishadi kenan alaikum salam wani wanda muka biya yanzu a hadisi ne mai kyau hadisi ne sahihi bukari ya kawo shi mun biya shi a hadabul mufrad hadisi da ba mai maganar na saman bai gaba daya eh hadisi ne mai kyau ingantacce ne قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن يحيى الرهاوي قال حدثنا الحسين بن السيار قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد بن عدي وقاص عن أبوه رضي الله عنه قال شيء ما لدي ابن السني يأتي ما له أبو سعيد محمد بن يحيى الرهاوي يا كرم تدي shi kuma ya jiyo daga malaminsa Hussein bin Sayyar shi kuma ya ji daga malamin sa Ibrahim bin Sa'ad shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Tari bin Kaisan shi kuma daga shehin malamin sa Imam Zuhri Muhammad bin Shihab Zuhri kenan shi kuma daga malamin sa Abdulhamid bin Abdulrahman shi kuma ya ji daga malamin sa Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas an gidan Sa'ad bin Abi Waqqas ne Muhammad shi kuma daga mahaifinsa Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu kana yace ittazana Umar ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin jiya shi muka yi wata rana da yana umar ya nemi izini zai shigo gurin annabi alaihi salatu wassalam wa inda hulisi wata min quraishi wasu mata na quraishawa suna a gaban annabi alaihi salatu wassalam suna tafi fa adina da wuce annabi yake shigo fa badan na hijaba sai suka yi gaggawa suka gudu shi ne abin da muka ce jiya muka biya wannan hadisi suka yi gaggawa duk suka gudu suka samu gurin kuya kada kana rasu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zahaku sai da Umar sai ya shigo sai tara annabi yana dariya shine mahallin jayi fa kana Umar sai sai da Umar yake ad'aka Allah innaka ya rasulullah Allah ya dawo man ba wannan farin cikin da kake yi wannan haƙoran naka da suke walƙawa Allah maɗaukacin sarki ya ƙara ma farin ciki a kan to shine abin da ake gaya mutum wato idan ka zo ka tare yana nishadi yana dariya ka ce to Allah ya dawo mamma da farin ciki shine abin da ake faɗa Allah ya dawo mamma da farin ciki shine wato azhaka Allahu sillak Allah ya dawo mamma da farin ciki wannan addu'a ce mai kyau bi abi anta wa ummi bi abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fanta gare ka kala sai ya abintu min haula illa fi kunna indi sai annabi ya ce ai ina mamakin wayannan matan da muke tare da su ne wannan matan ya yana sautaka ba da nan hijab suna jin muryar ka suka gudu kowa ya gudu ya je ne mu gurin buya an gane ko fa da kala wa rasulullahi na'am ba da nan hijab fa akbara alaihi na umar to bayan sun kokuya sai annabi sai da umar ya biya ya kalli gurin da suka kokuya sai ya kalle su faƙali yake wa aduwa ki an kuke hinna ya ku makiya kawo kanku inji sai na Umar ya ku makiya kawo kanku a tahibna ni ni kuke jin kwardini ni ne ce muku kwardini wala ta habla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ne yake muku kwardini wani zan muku kwardini fa kullu na'am sai matan nan suka ce kwarai kuwa kwarai kuwa an ce a fazu wa aglazu suka ce kai mutum ne wato mai kaurin hali kuma mai zafi baya daukan wargi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya nabi alaihi salatu wa sallam yace ya bunan kadab ya kai dan kadab wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda rai na yake hannunsa malaki yaka kenanu wa anta bi sajjin ba yadda za yi jidan ya haɗu da kai kana wata hanya illa akada bi fadlin gauri ba sai sai abu wata hanya daban ba ita ba kun ga kun ga kalmomin sun dan ja bamban da da najiya amma duk ma'anar su daya ba yadda za yi ka bushe dan ka ba hanya shi dan ya ba hanya in ka bi nan to shi dan zai canja hanya shi ne misalin da na baku da wani ko za akwai babu Umar a Madina babu Umar babu Abubakar Siddiq ko babu Rahma za ga an rubuta wani dan kiya wai ba zai fita wannan kofar ba sai wani malami yace sadaka Rasulullah yace annabi yayi gaskiya da ba yace ba yadda za a yi sai na Umar ya ba hanya shi dan jabi shi ke na Hamza shi ke na Hamza yace za ku yi kaza sai na Umar ya buburi saboda haka kuma har yanzu ka za ka fike na ga wasu dandazo dandazo wajen mutum ashirin a cikin masallaci annabi alaihi salatu wasallam wallahi in ka ga yadda suke sallah ina ba yanzu ina kallo da yan dabaru wayannan abin da suke inda har su masu rawanin nasu ku duk jahilai ne da sai na na duba sai na ga ai daga irin zuwa nan Iran akwai wasu garuruwa a Uzbekistan din nan zuwa to suna da eh to su wayannan sun goga musu matsalolin shiya in shiya ne amma jahilai wallahi wasu abubuwa suke in kaga wato in ba manta ne ba akwai wanda na sujjada wajen kuɗi babu wallahi Allahu akbar kamar yadda ƴan Indonesia suke za a ce ku zo ku tafi oho Allah ya zira babu ma ya kulu idan akada bi yadi akhihi thumma faraqahu babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan akada bi yadi akhihi idan ya rike hannun dan uwansa thumma faraqahu sannan suka zo rabuwa ka duba musulunci mana komai wai so ake ai mu'amala mai kyau قال حدثنا عمر بن سهل قال حدثنا حمدون ابن احمد التمتار التمتار لي تمتار عيد الله كيرانك قال حدثنا اسحاق بن بهلول قال حدثنا ابن ابي كنيك عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه شيخ مالمي ابن السن يتي مالم عمر ibnu sa'id ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abdul bin Ahmad al-Timtar al'an faɗi sana'a sun lura cewa wayannan za mu taba a wasa koyi sana'a sai a cewa at-tammal al-kaza mai sai da mai kenan ba ta koyi sana'a amma shi wa yanzu sana'a da yake ya je zance an ce ne sana'a ko jibir saban ai jibir saban kuma na wani ne kake yi ni kaza ne simple kaza nake yi saboda kar ka boye sana'arka in ba duku ne kai ga ya mutu kullum muna ba da misali da da da da da irin su mijin yawa ko kaga dai ba a cikin magabata suke da san baya da ba za a ce ba a san ba yana nan da ransa ya ce da koko ya ce da goro to kai yanzu za ka je da goro da koko ba za ka siyar ba amma shi ya ce da koko ya ce da goro kuma ka san yanzu duk inda yake so ya je zai je inda yake so ya je yanzu yanzu kawai zai yana kwance zai sai tiket gobe ka ga ya tafi ingila kakwai zai ke ta gani a mafarki wallahi kai kawo barki ka da wuya ko an koro ka a ce ba ka ina ba zo dinka ko kan ga ai ma kwale da ba a barki ka ranka a ce ki an kusa zuwa ka farka Allah ya zauki to wannan shine to bari mu je zuwa to dai kaga bai koyi sana'a ta ba a tinta yace dillali shi kuma daga malamin sa isa shi kuma daga malamin sa bin bahadud shi kuma daga jirin malamin sa ibnu hadifu da yake shi kuma daga malamin sa abdulaziz bin suhaib shi kuma daga malamin sa anas bin malik radiyallahu anhu qal ma akada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi rajulin faraka fa barakahu hatta qal yace wato bai taba rike annabi alaihi salatu wasallam bai taba rike hannun wani ba in suna tafiya su zo rabuwa fa barakahu ya rabu da shi hatta qala har sai ya yi addu'a ya ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kun ga inda aka samu Allahumma kin maimakon Allah rabbana a Qur'ani ya zo da rabbana amma hadisi ya zo da Allahumma atina ya zo da Allahumma rabbana atina saboda haka kan je cikin rukunin liman zuwa hajar al-aswad duk wanda ka faɗa daidai ne ko rabbana atina ko Allahumma rabbana atina ko Allahumma atina kadai sa fi dunya hasana wa fil akhirati hasana saboda kai ma yanzu a sujjada ka an ce ba za a je alqur'ani bai halatta ka ce allahumma atina allahumma rabbana atina fid dunya hasana ko a karshen tahiyya ya halatta to wannan jini wa bil akhirati kuma shi wannan addu'a shi za a malamin ke cewa bai halatta kai hausa a sujjada ba domin duk abin da kake so ka faɗa yana cikin nan in ba za ka iya mai ba ba dai duniya kake so ba to yana cikin في الدنيا حسنة لا يرى جينا تكيم وفي الآخرة kawai ka hararo a ranka cewa kana so a baka kaza tunda ba za ka iya faɗa da larabci ba hararo babur ka ce so ka ciya ba za ka iya faɗa da larabci ba yana ce Allahumma rabbana atina fid dunya mata ta gari kake so yana cikin nan abin da kake nema yana ciki kawai dai ka sa a ranka shikenan babu ma ya kulu idara min akin ma yu'jibu babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ga abin da ya burge shi daga dan uwansa kun ji ko ba ganin agogo ko gilas ko riga haka a jikin mutum kace ai ke wani ai za ka sabo wannan yadin a shi musulunci ba haka yake ba idan ka ga abu ya burge ka wannan wannan ina ka a za mu zo yanzu ma za mu ji kai tsaye saboda hadisai za su gaya mana akwai masu kambun baka shine za a ja kunnen mutane idan ka ga wani abu ga abin da zaka ce a musulunci قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن سليمان بن الغفير قال حدثنا مسلمة بن خالد الانصاري عن ابي امامة سهل بن هنيس لكن جيب مالك يتي مالك من ابو يعلى صاحب المسند يا كان تدي كما يجي يا ابن عبد الحميد الحماني shi kuma daga malamin sa Abdulaziz bin Sulaiman bin Lugafi shi kuma daga malamin sa Maslama da bin Khalid al-Ansari shi kuma da yake malamin sa Abu Umama bin Sahal bin Hunay Sahal bin Hunay din nan sahabi ne an abin daga mahaifinsa shine zamu ji hadisin sa a ƙasa radiyallahu anhu qal shine hadisin maita ya faru a kan hadisin kambun baka to da ake cewa maita kambun baka shi Sahal bin Hunay din to an fara budewa da hadisin dan sa nan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول ما يمنع احدكم ليس هذا ايمكم idan ra'a min aqihi ma yu'jibuhu fi nafsihi idan yaga abin da yake burge shi a jikin dan uwansa me yake hana shi yace au malihi ko dukiya mutum yayi sabuwar mota falyubarik alayhi annabi yace ka sa ma albarka ka ce ma ja Allah tabarakallah shi ne abin da iyayen mu za ku ji suna faɗa ka tanka yaro ko wani abu na zai ce tabarakallah ai Allah ya sa albarka shi ne tabarakallah wannan maganin kambun baka ne da yawo jini na wuce maganin kambun baka ne idan Allah ya taimake ka a gidanka kun saba da addu'o'i ko addu'a ko da yara sun gama addu'o'i sun fito ko wani ya tanka a waje ya gansa a jere sun yi kaya iri ɗaya su biyu ko uku to na addu'a da kai wannan tasirin ba zai miki illa ba amma ba ku addu'a shi ne za ka kai sabuwar mota satin ta ɗaya kai accident da ita ko da baka ji komai ba to ta lalace ko a ce ma wani abu ya same ta waya ce ka ciyo ta faɗi ta fashi ba kai mata addu'a ta buɗe sabon kaya ba idan Allah ya taimake kana yin irin wayannan sai Allah ya tsare ba da yawa wani zai gaya ma da yawa rigarsa sai dai ya ba da ita saboda in ya zo sa ce yayi addu'a da yawa wani zai gaya ma duk abin da ya siya na ga wani har yanzu na da flat a gidana sai suna da ɗaki a gidanmu shekarar sa wajen goma sha biyar bai taɓa fajewa ba har yanzu yana kuma ina iya tunowa cewa da nufi yanzu ta kuma kwari ba na manta wurin usman bai kawo wuta sai da dai addu'ar buɗe bulak to har yanzu yana nan ko yanzu ya fi kuɗin sa ya rinka wallahi har yanzu yana nan duk wanda nufi ya daga bayan sa ba su kai shi da zafi ba kana nufin ba addu'a ba ce ke a yi addu'a ce ba da Suleiman addu'a ce duk da amincin ba da addu'a eh duk da amincin za ka iya so da amincin kai ka kai addu'a Allah ya jarabe ka amma dai ina so in tabbatar mana da cewa addu'a tana tasiri tana yi to shi ne yake cewa bal yubarik alayka ka sa masa albarka fa inna al-ayna haqqun annabi yake domin kambun baka gaskiya ne kambun da gaskiya ne al-aynu haqqun haka annabi yake an gane ko yawa to to da haka wannan hadisi ne ingantacce dan ko to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa alaikum assalam wa rahmatullahi ai gina abin da muke magana har ba mu ma gama ba har wanda za a yi biki mutum ya ɗauko amaryarsa saboda shashasha ne shi za a gauka a ɗauka shi da hukun baya faɗa wallahi azin saboda daga nan wani ya gani ya tanka domin za a zara kwalliya a yi dilka a sa kaya wata addu'a za a yi ba wata addu'a da za a yi wani daga kallon da ake wa matarka tana ta yawo daga nan ake samun matsala matsala ta shiga kaga gidanka ya ki zama lafiya kowa ya gani ba mata kowa saboda haka akwai masu kambun ido akwai masu kambun baka ba wata addu'a da kuke sai ga gida ya zama lafiya ku ta mai to gallan tara jariri ba wai da san yi wa ido hadi ka zuri ya da bina kawai ka sako shi to irin wayannan suna da muhimmanci a jiya gaskiya wallahi a'lam na'am na'am Eh. ba da alheri ba ne a to nan kana da tabbas ka yi da maka ba addu'a domin kai maka addu'a kuma ka taimaka wa barna yawwa wanda ake nufin wanda kake gani abun alheri ne ya same jirgi ake wanda kake da yaƙini idan kuma ba yaƙini kai masa addu'a ji abun banza yake gani Allah ba zai kama ka ba kuma ba za a amsa addu'a ba wannan shi ne amin ma aka wace azhaka Allah sinnak azhaka Allah sinna Allah ya dawo mamma da farin cikin ka an gane ko Allah ya dawo mamma da farin cikin ka wannan shine addu'a ce mai kyau eh Allah ya ƙara ma farin ciki kaga kuwa farin ciki ai dadi ne yake kawo shi wani abu to sai aka ce Allah ya dawo mamma da shi ya ƙaro wani wannan addu'a ce mai kyau azhaka Allah sinna Allah ya dace da mu kamar da muke ta faɗa muna ta muna ga yadda ya kuwa saukar karatu alkur'ani ranar lahadi a nan gurin ta ɗaliban mu hamsin da bakwai ma da ta guda uku a ciki muna ga yadda kowa da kowa da ta ga karfe tara insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya za a yi taro lafiya a gama lafiya na ranar lahadi ba mu da karatu insha Allah oke sati mai zuwa a kamun jana'izi karshen wata ne ko to Allah ya dace da mu da zaku mun lafiya eh muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa da to wannan wannan wannan karamar walima da ake ta yi muna roƙo ba sai wannan hidima Allah ya saka musu da alheri Allah ya yalwata arzikin su muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa da tsofin sa madaukaka duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun musulmi marasa lafiya gida yana so da Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa masu sana'u kuma Allah ka sa mu da albarka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin